رحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا وَأَنزَلْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci namu mai tarun albarka masjidu darul qur'an da ke jikin gidan distinguished sanata muhammad dan juma goje a wannan unguwa ta fantami nan fadar jihar gombe barkanmu da kasancewa domin dorawa a cikin tarjamar ayoyin alkur'ani mai girma wanda muke a wannan masallaci kuma a daidai wannan yini a zagayewar mako irin wannan yini mai albarka yinin juma'a yau dai juma'a ta yi daidai da goma ga watan uku musulunci watan rabiul awwal yau hijira na da shekara 1446 daidai da goma sha uku ga watan tara na miladiya 2024 a idan masu bibiya ba su manta ba muna tarjaman suratu al-isra sura mai namba ta goma sha bakwai idan ka ɗauko ƙirgin surorin alƙur'ani mai girma daga sama zuwa kanta mun karanta aya ɗaiɗai har aya guda 31 a wannan sura yau za mu tashi aya mai namba ta 32 insha Allah wannan kuma shine darasinmu na a shida kenan a cikin wannan sura insha Allah fadin Allah ta'ala da yake cewa la taqari wa la taqrabu zina bismillahir rahmanir rahim wa la taqrabu zina إنه كان فاحشة وساء سبيلا wato tunda gun da Allah ta'ala ke cewa la taj'al ma'allahi ilahan akara fataqa'uda madmuman makdula to Allah ta'ala ya dinga jero wa'ansu abubuwa kada ayi karkuyi karkuyi sai da aka lissafa abubuwa wajen guda 25 ana fahimta suna da alaka da rayuwarmu kuma suna da alaka da gyaran environment namu matukar an kiyaye su abinda ubangiji ya hane mu wanda za mu ɗora da shi za mu ɗora a kansa a yau shine magana zina malamai suka ce wannan ya fi zama kaiwa mubalaga akan cewa wala ta'atu zina an ce kada ma ku kusanta ballantana ma ku aikata kusantar abu shine min babi aula akan kar a yi din ana ganewa ai sai an kusanta sannan za a yi to kusantar ma ubangiji ya ce karku dukkan wata hanya da za ta kusatar da kai zuwa ga aikata zina to ubangiji ya ce kar ka kusanci wannan hanya ɗin domin hanya ce baka irin hanya ce mai muni hanya ce da ubangiji ya fishi da ita ana fahimta ku duba yadda Allah yake kishin bawansa yake kishin ɗan adam hadisi ya inganta cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a kashe mumini ɗaya to zuwa a rushe Ka'aba ya fi sauki akan a kashe mutum guda ɗaya mumini mutum ya samu bawan Allah mumini ya kashe shi to kwala ka je ka rushe Ka'aba ya fi ma sauki sauki in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to amma laifin da ubangiji ya ce a kashe to gaskiya laifin ba karamin laifi bane ba da shari'a ta tabbatar da kan cewa mazinaci har in an kama shi da da shaidu guda hudu ya kamar yadda shari'a ta ajiye ta sanya ta sa ka'ida to in dai ana shari'ar musulunci to wannan mutum shi shari'a ta miƙa shi lahira wannan shine in har ya taɓa yin aure in kuma bai taɓa yin aure ba a masa bulala ɗari kuma a kai shi yi bakunta ta shekara guda ko a kashi kurkuku ko a kai can wani ƙauye a haɗa shi da fatanya da gatari da migirbi ba zai ga wutan nefa ba ba zai sha ruwan firiji ba ba zai taɓa waya mai ɗillin ɗillin ba ya yi shekara guda wannan duk iya cikin wannan bakuntarwa ta shekara guda da koya masa hankali haka shari'a ta tabbatar da wannan kuma ita zina malamai suke cewa akwai matakan da ake hawa kafin aje aikata ta na farko suka ce nazaro kallo yasa hatta kallama ubangiji hana وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون Ubangiji ya ce a faɗa wa muminai, inda kai mumini ne to ka tsaya ka ji Allah ya ce ga saƙo a faɗa maka. A faɗa dukkan wani mai imani ya hudu min abasarihi su muminai Allah ya ce su rintse gannansu game da kallon matan da ba nasu haka malamai suke ce duk inda Allah ya ce ku kame ku zamto kamammu to bangare guda biyu maganar tafi karfi a kansa da maganar matan da ba naku ba sai duke da bata ba duk inda aka yi maganar kamewa kamewa a shari'a to waɗannan guda biyun su ne a gaba ka kame daga matar da ba taka ba ka kame kuma daga duke da ba taka ba wani shi ne ƙarewa kanka mutunci da ƙima agun Allah kuma agun al'umma ya ce ku rufe gannan ku daina kallon matan mutane sai Allah ce zalika afka lahum wannan shi ne tsarki a gare ku ka zamto ba kai ba kallon matar da ba taka ba sai kallo na larura ana fahimta amma ba kallo na sha'awa ba inna Allah khabirun bima yasna'u hakika Allah ta'ala mai bada labari ne kan abin da kowa yake aikata kaga an kai kana boyewa kana kallon matan mutane ta gefen ido to Allah ya sani khabir mai baka labari ne haka ke ma in kin boye ki sako ni kabi da hijabi da komai amma kina kallon mazan mutane shi ma Allah khabir ne zai baki labari ana fahimtar wannan yasa malamai suka ce na farko nazuru kallo akwai dafi a kallo kuma kallo iya da abubuwa da yawa da yake jawo motsa sha'awa kuma shi shedan dama da yake yayi alƙawarin sai ya halakar da mutane ya kai su ga halaka za ga duk matar da shedan ya raya ma fasadi da ita wallahi in kana da matar aure wannan matar auren ta fita komai da komai sau dubu ɗari sai ya ƙawata ma ita ya dinga suranta ma ita a zuciya har ya ƙawata maka je ka aikata lalata da ita to in ma ban da mara kishi waye zai zina i hate the use magana fa Allah ya ce magana karin matan musulmai kar su dinga magana magana kara kai tsaye ga mazan da ba nasu magana fa ba kai ga hada jiki ko taba jiki ba to ina kuma ga duk manemin mata ya san matar da ya nema ta banza ya san ba shi kaɗai ba ne ya sani wannan duk manemin mata wallahi ya san wannan ya kama mata ɗakin ya ɗauke mata ɗauye ne rayuwar ya komai amma wallahi ya san ba shi kaɗai ba ne ke zuwa gunta ya san wannan wannan rashin kishi ne ya yi kuma adda yi su laifin kudu janda duk mai kishi ma wallahi mai kishi ba zai zina ba in dai mutum iya da kishi a zuciyarsa to bayan nazarin sai ibtisamu sai murmushi daga ido ya kai sako shikenan sai fiska ta nuna ya kalla ta kalla sai ayi murmushi daga murmushi fa kalamu sai magana ke ya daga ina ki bani sha ɗayan ki mana a san muna zama da gayo muna ji har ma kasan sha ɗaya ya wai ki bani sha ɗayan ki mana wai nan barwa ita ce sha ɗayan ta daga karɓar nan ba wai sai magana shi shine fa kalamu in magana ta shiga shi kenan fa mau'idun sai alƙawari ai na za mu haɗu ban lokaci zan kira ki karfe kaza daga nan fa mau'idun fa liqa'u yake ne sai haɗuwa daga haɗuwa kuma shi kenan shi dan ke zama to shine na uku saboda ka wannan iya cikin abin da ƙur'ani kullum yake nuna mana hanyar cewa ita wannan hanya da ubangiji cewa la taqrabu zina to waɗannan hanyoyin su ake nufi da da kusantar zina din suna cikin abubuwan da ake nufi da kusantar zina wanda ƙur'ani yace kar ma ka bi wannan hanya din innahu kana fahisha ita zina Allah yace alfahisha ce aiki ne mai muni wasa a sabila kuma hanyar da ake bi a yi zina ta yi muni ji Allah daga cikin manufar musulunci akwai kare nasaba wani dan wani wani dan wani wani dan wani wani jikan wani wani kanin wani wani baban wani wance matar wani daga cikin musulun da hikimar musulunci da da manufa akwai wannan akwai siyanatun nasab a kare nasaba zamto kowa ya san tsotson ya san dangin ya san yan uwansa har in zina ta fantsama a cikin mutane to nasaba ba za ta tsaro ba nasaba ba za ta tsaro ba duk kuma inda aka ce ba nasaba nasaba ba za ta tsaro ba to ba security duk inda aka ce nasaba ba a kiyaye ta ba to security ba zai yi ba in dai ana zaman addini wane ya san wane babansa ne wane ya san wane kaninsa ne wane ya san wane dan uwan shi ne wane ya san wane babbansa ne wane ya san wane kawunsa ne to bayan da za a yi musu ta'addanci ana fahimta kaga daga cikin illar zina akwai ɗauke mana zaman lafiya tana da wannan daga cikin illar zina akwai sa rashin kunya duk ɗan zina la la ko ɗayar zina ko mace mai zina ko namiji mai zina ba shi da kunya ba shi da kunya ko kaɗan abinda ɗa na ƙwarai ba zai yi ba wallahi tallahi zai yi shi domin ya rasa wata wata wata wata ruɗa jikinsa ya rasa wata jijiya mai ƙarfi ita ce jijiya ta alaƙar auratayya yasa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yazo yake karanta waccan ayat ta ƙarshen suratu al-mumtahana da Allah ta'ala yake cewa يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم الله يا أيها النبي يا كوانا منظومي تارون البركة iza ja aka mu'minat idan mata mu'minai sun zo ma ala yubayi inaka za su yi maka mubaya su ma caffa su yadda da dukkan abin da ka dora su aka to ka kafa musu dokoki na farko dai Allah ya yi shirki na billahi shay'a ya sun yadda ba shirka ba hada Allah da kowa sannan wala ya sirkina ba sata sai mata sun yadda da wannan sannan abu na gaba wala ya zinina sai sun yadda ba za su zina ba akwai hindu bintu utuba Allah ya ƙara yadda da ita da manzon Allah ya zo wannan gabar sai ta meke ta ce a tazinil hurra ya rasulullah yanzu ya da aka daura aurenta da uwa da uba da sadaki da shaidu za ta je ta yi zina yaji hindu take faɗar abin mamaki a tazinil hurra yanzu ya manzon Allah za ta yi zina ai zina aikin bayi ne marasa asali ai aikin su ne yanzu ya za ta yi zina Allah ya ji Allah ya ji kanki hindu da ma kin zo yanzu Allah wallahi da ma Allah miki tsohon kwana ki zo ki ɓace rai yanzu nan ba irin nau'in matan da ba a aikata zana da su ya yar wanke-wanke yar aike-aike matan aure yarinya karama tsohuwa bazawara dukkan nau'in mata illa man rahimallah kawai sai da hewan da Allah ta'ala ji gansu kuma duk gunda ake zina manzon Allah ce sai an samu barkewar cututtuka da za a rasa kansu a rasa kafarsu a rasa maganinsu a yi ta fama wanda mutanen da suka gabata wala ba san sunan cututtukan ba yanzu mutumin da ya mutu shekara talatin ko ishirin da biyar allah ya kaddara ya dawo sai ya ji labarin cututtuka sama da ɗari wanda da bai san su ba sadaka rasulul karim daga cikin barkewar cututtuka a rasa maganinsu a rasa suwaye ma a dinga ƙirƙirar sunayen har a gaji ma wallahi zai suna kawo wannan wai ba ga mazinacin ba ga al'umma iya cikin zunubin da in an yi duk bala'i sai ya shefa al'umma har wanda baya yi ana fahimta Allah ya tsare mu Allah kuma ya tsare mana imanin ɗazun nan ko jiya wani bawan Allah yake ba mu labari iya da ƙani ƙaninsa polis ne ɗan sanda ne a wannan garin suna aikin patrol ya ce shekaran jiya laraba kenan daren alkamis sun fita patrol wajen karfe 12 da rabi da dare wajen karfe 1 saura kawai suna yawo su ga wata yarinya budurwa ta fito daga wani gida ita kadai da daddare wajen wannan karfe 1 saura suka tsaya suna tambaye ta daga ina daga ina ba ta faɗa musu ba suka ce kawai ta hau mota ta kai su gidansu ta hau mota take musu kwatancen gida suka je har gida ashe wannan lokacin sha biyu da rabi ɗaya saura ɗin ashe akwai kannanta kanana da basu yi bacci ba da suka ji motar ta tsaya kawai suka fito wa adda ta dawo za mu ci abinci yanzu za mu ci abinci wallahi sun matallahi ɗan sanda ne yake faɗa yayansa wannan labarin kuma yayi yake faɗa ba ya ce duk yadda ɗan sanda yake da taurin zuciya ku yi haƙuri yawa duk inda ɗan sanda yake da taurin zuciya ya ce wallahi a lokacin har ma wanda ba musulmi sai da suka yi gidauniya suka ba wa gidan don domin uwar ta sani ‘yan uwan sun sani kuma gidan uban ya mutu dama marayu ne sai ta fita ta yi wannan lalata ta samu abin da za a dafa abinci a gida a garin musulmi da ake kiran sallar biyar a kullum ake wannan bala'i kuma wannan wanda ya bayyana ne ma muka ji abin da ya koyi wallahi ya fi wannan yawa saboda kira dai ba zai kare ba masu hali da gwamnati ku dinga taimaka al'umma musamman haka abinci kuma in ka rasa yadda za ka yi duk malami mai da'awa in dai da'awa ce ta suna ya san irin wannan musibin in kana da abin ka rasa yadda za ka raba ka nemi malaman suna wanda suke kan da'awa to wallahi akwai wannan kisa kisan sama da ɗari a gun wani wallahi wani a zo a same shi wani a kira shi a waya wani a kamai a rubuce wani abin ya kai ga shari'a wani abin ya je ga kotu duk irin wannan kisa kisa kuma kashi saba'in da biyar zuwa tamanin wallahi duk talauci ne da bala'in yunwa Allah ta'ala ya tsare innahu kana fahishatan wa sa'a sabila hakika Allah ta'ala yace zina alfasha ce ko mugunyar hanya ce kuma shi wannan yayan dan sandan yake faɗa mana da dan sandan ya faɗa masa sun yi wani group an yi gidauniya sun ce duk wanda yake neman taimako za a bada nambar waya iya da taimakon da zai bayar zai neme su ya ba su domin a kare wannan yarinya daga afka wannan zina har ma a tattare ta har in Allah ya sa ta sami miji a wurin da ita kawai amma har in dai an bar abin a haka to ga dalilin da yasa aiki kuma an ba a dau matakin datse wannan hanyar ba za ta ci gaba da shi Allah ta'ala ya tsare aya ta gama
ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل innahu kana mansura daga cikin wata mummunar aiki da ubangiji ya hane mu shine kisa wala taqtulun nafsal lati harrama Allahu illa bil haqq kada ku kashe wani rai wanda ubangiji ya haramta a kashe ran sai da haƙi wannan haƙi kuma hadisi yayi bayani cewa a rayukan muminai tsararru ne har sai da ɗayan abu uku annafsu bin nafs wa shekhu zani sai al-murtad al-fariqu lidinihi ɗayan uku nan kuma shi ma ba kai za ka kashe ba ba ni ba ba ƙungiyarka ba ba ƙungiyata ba yi shari'a in an rasa shari'ar da za ta kashe mutum ba ruwanka kai ba shari'a ba ne ba doka ba ce a mutumin da ya kashe mutum kuma kisa na amd qatlul amd kisa na ganganci to wannan an ci shari'a ta ce a kai shi akwai kisa na tsautsayi da shibhul amd da sauransu wannan kuma sai an je shari'a za ta yi bayani akan wannan abubuwa abu na biyu wanda ya taɓa yin aure a kama shi da zina da shidu guda hudu su tabbatar da cewa sun gan shi lokacin da yake aikata wannan lalata na uku shine wanda ya rije bar addini shi ma ba daga rijiyarsa za a ji aka yi shi ba a sai an mai wa'azi sai an bincika an ga talauci ne yasa ya bar addini in talauci ne ku tara mai kuɗi ku bashi in jarinsa ya kare ku haɗa mai jari in ba shi da aure ku masa aure haka ne mana wasan akwai marasa masaronin imanin da talauci zai su bar addini musamman can in suna kawo musu hari da dukiya za su iya rinjaye su ana fahimta to za a bincika a ga me dalilin da yasa ya rinda idan akwai karancin fahimta da wa'azi a yi ta masa wa'azi tun daga na unguwa har shiya har na ƙasa a yi ta masa in Allah ya sa ya da ya fahimta shi kenan in an ga ba talauci ba wata bukata an yi wa'azin duk bai dawo ba to shari'a sai ta bada umarni akan yi shi ana fahimta to ɗayan uku ne shine shari'a ta ce za a iya kace dan adam amma in ba da wannan hanyar ba a yadda ba ka bar wa Allah halittarsa ya halicce shi kuma shi saran da zai karbi kayansa ana fahimta amma yanzu kashe kashen da ake na na zalunci da ta'addanci haka a tsare mutum akan dukiyarsa a kashe shi a haura gidansa a kashe shi a tare su a hanya a harbe su a je gari a kore to wannan kadai ba zai samu zauna lafiya ba wallahi wannan kadai ba zai samu zauna lafiya ba in zunubi yayi yawa to kun kun rabota da zaman lafiya kuma sai dai abin da ya samu kawai Allah ya tsadi wala taqatulun nafsal lati harrama Allahu illa bil haqq kada ku kashe rayukan da ubangiji ya sa musu doka wanda ya haramta a taba su sai da haƙi Allah ya ce wa man qutila mazluman duk wanda aka kashe shi da zalunci amma kisa kisa kuma na zalunci Allah ya ce faqad ja'alna li walihi sultan an sanya kowa da wilaya akan walihi akan magadansa da majibincin al'amuransa an ba su dama su je su nemi shari'a ta kashe musu wannan da ya kashe musu ɗan'uwansu ko su nemi shari'a ta matsa a biya su diyar ɗan'uwansu da aka shi ana fahimtar wannan shi ne ji ana liwalihi sultan an ba su dama ko su ce suna gani da idansu a zuwa kashe wannan suna da wannan damar ko sai a'a sun haƙura da kisan amma a ba su diya raƙumi ɗari a yanzu kuɗin ya kai wajen miliyan ɗari nawa ake sha da sauransu dai 500 da wani abu ko raƙumi 100 manya-manya ko a biya kuɗi naira miliyan 500 kuma dole sai an biya an ba a biya ba gashi nan shari'a ta kare shi ana fahimtar wannan shi ne sulɗanin ɗin an ba su dama su yi wannan in kuma sun ga za su iya yafi su yafi duk dama su ce sai Allah ta alake ta fala yusrif fil qatl amma in kisan ne kar a yi israfi cikin kisa Abdullahi dan Abbas ce abin da ake nufi anan shine a lokacin jahiliya idan wata kabila ta kashe wani wani mai rauni-rauni a cikin kabilar haka wanda bai cika ido ba to idan lokacin jahiliya sun tashi rama sai je su kashe wani babba a wancan kabila kamar wani babban malami ko wani babban mai kudi ko wani babban basarake sai su kashe shi wai sun daufan su akan nasu da aka kashe musu wani iya cikin israfi a kisa ko kuma a'a yayi amfani da wani abu na kashe dan uwan naku ko kuma sai ku sa ayi amfani da abin da yafi wanda ya kashe na kundafi a yi masa wani kisa iya cin israfi a kisa ko kuma kashe shi ya haka kawai ko kuma bayan an kashe shi a mai musula a daddatsa shi shi ma wani iya cikin israfi bil qatl duk dai Allah ya ce ka rayuwar mun ga Allah shine sarkin adalci ta hanyar da aka kashe naku in ba ku yadda ba ta wannan hanya za a kai shi in harbi ne a harbi shi in guba ya bahi ya sha ya mutu shi ma a bashi guba ya sha ya mutu in daure shi yayi in yanka shi dai da wuka ta hanyar da ya biya kashe shi to shi ma sai abi akan shi da wannan hanyar shikenan yini fala yusrif fil qatl Allah ya ce innahu kana mansura hakika shi wannan wali da yake fafutuka wajen haƙƙin kare dan uwansa da aka kashe to shi abin a taimaka masa iya cikin wanda Allah zai taimake shi inda ya tsaya akan gaskiya wajen kwato haƙƙin dan uwansa da aka kashe masa na'am ayata gaba ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا
wata doka daga Allah wala taqrabu malil yatim ya ku musulmai Allah ya ce ku kiyayi dukiyar maraya yanda aka ce wala taqrabu zina to haka wala taqrabu malil yatim dukiyar maraya bala'i ce ubangiji ya ce dukiyar maraya ga wanda yake cinta zalunci ta wuta yake ci kamar mutum ya sa wuta a gabansa yana ci to haka dukiyar maraya take la haula wala quwwata illa billah ka je kotuna na addinin musulunci dake muna da alaka da su ba kotun da zaka je baka samu shari'ar an danniya marayu yake su wallahi su matallahi da shari'ar aure da shari'ar marayu da shari'ar raban gado duk kotunan musulunci wani nema mai su kuma a galabiya duk zalunci ne an san masu laifin cin dukiyar maraya wuta ce haka Allah ya tabbata akwai abuzar Allah ya kare da shi iya cikin manyan manyan siyasa bai masu mazaya a fagage da yawa iya da imani iya da tawazi'u iya da tsantseni amma manzon Allah sai da yace abuzar ina ma wasiya ka kiyaye abu guda biyu a rayuwarka ka kiyayi a baka ajiyar dukiyar maraya kuma ka kiyayi shugabanci haka manzon Allah ya faɗa masa yace kaga shugabanci kaga dukiyar maraya ina ma wasiya kar ka karbe su daga nan har ka mutu sahabi ne babba kuma cikin sahabban tunda tun lokacin manzon Allah yana nan ya nada shi kan yaje jagoranci kaza jagoranci amma manzon Allah yake masa wasiya kan ba kai ba dukiyar maraya ba kai ba jagoranci domin abubuwa ne da suke raba mutum da imani ubangiji ya ce wala taqrabu malil yatim kar ku sake ku kusanci dukiyar maraya ba ku ba ita har in maraya ya mutu aka dauki dukiyarsa aka baka in kana da ikon karba da ajiyewar karba in baka da iko kace ba za ka iya yi ba wannan ba abun kunya bane wallahi ni kam hannuna bai ritsa bayana ba dukiyar nan ba zan iya karbata ba amma ku je ku samu wani wanda yake da dama dama ku ba shi aje masa ni kan ba zan iya karba ba idan kai wannan wallahi ka fita kwara a zage ka akan ba karba ba akan karba ka ci ana fahimtar wannan kar ka kusanci dukiyar maraya iji Allah wala taqrabu malal yatimi kar ku kusanci dukiyar maraya illa billati hiya ahsan sai da abin da yake shine mafi kyau mafi kyan nan malamai suka ce shine kamar a baka kai ɗan kasuwa ne ko ka iya kasuwanci a ɗauko dukiyar maraya a baka da shirɗin kasuwanci za a yi da ita ana juyawa ana juyawa to sai a yi ƙa'ida cewa in an samu riba ya za a yi da ita riban a kasa ta kashi biyu ko uku duk da yadda zama ya bayar to in wannan kason da aka raba na riba naka ne ya zo naka to in ka ci wannan baka da matsala ana fahimta shine illa billati a hasan a galabiya duk wannan suke ta faɗa a juya a samu kasuwanci a samu riba a juya a samu kasuwanci a samu riba wannan shine a galabiyar maganar malamai wajen illa billati a hasan da Allah ya istisna'i a juya a samu riba a yi ka'ida kai mai juya dukiya mai wahala a baka so kasa shi dukiyar kanta ajiye mata kaso kaza da sauransu ne kamar yadda yan kaso suke wanda ake ba su hannun jari to har in wannan ne dukiyar ta samo riba ka ci ta inda aka tsara to wannan baka da matsala amma har in dai da zalunci zaka ci ko da karma karma ko da ciwa ciwa ko yi saurin ci kafin su girma a basu to wannan ubangiji ya ce amma arbihir da kana cin wuta a cikin ka Allah ta'ala ya tsare illa billati hi ahsanu hatta yabulga ashudda har sai sun kai karfin su sun hankalin su ya zo ya zo musu sannan sai a tattara a basu dokin su ana fahimta yasa ya ce wabtalul yatam وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح النكاح فإن آنستم منهم رشدا فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا Allah sarki hukunci ya ce waktilul yatam ku jarrabi marayu ku riƙe musu dukiyarsu a gunku kuna nan tana gunku kuna juyawa hatta idza balagun nikah har su- sun je lokacin isa aure an fahimta sharadi na farko kenan ko da sun kai lokacin isa auren sai Allah ya ce fa in anastum minhum rushda in kuma kun- kun fahimci nutsuwa ta zo musu an fahimta da in ya isa aure ba nutsuwa kar ku bashi a haka ne mana za ku iya masa auren a dinga ci da shi amma dai kar a bashi dukiyar to yanzu ya za a gane shirya ta zo masa a ɗau dukiyar sa bashi sai malamai suke cewa akwai hanyar da za a gwada shi kamar a ɗauko ‘yan wa'ansu kuɗi kamar dubu ɗari a yanzu misali a ce gashi nan me me zai yi ya nemo abin da zai yi a zai fara sai da kaza zai zai sai da kaza zai yi kaza sai ya ce to ga naira dubu ɗari nan da wata biyu ka zo da lissafi mu gaya bayan idan wata biyu ta zo aka ga ya sake waya ba dubu ɗari ba hanyarta to bai shirya ba a kyale shi da saura ana fahimta ko kuma an ga an ba shi dukiyar ɗan dama ya ɓarke da siyan wanduna da canja wayoyi da abokai da zuwa can da zuwa can duk ana kashe kuɗin to nan ma shirya ba ta zo masa ɓaƙya da shi amma in an ba shi dubu ɗari an ce nan da wata biyu ka zo mana lissafi ya zo da kuɗin ya ce har ma gari ba dubu goma ko ishirin an samu to daga nan ma karo na ɗaya ba za a ba shi ba sai a sake gwada shi karo na biyu a ƙara masa dukiyar in an gwada shi ɗaya biyu uku an ga tabbas ba matsala to shi Allah ya ce fadfa'u ilaihim amwala sai ku mayar musu dukiyar su hannunsu Allah ya ce wala ta'kulu wa israfan wa bidaran an yakbar kar ku ci dukiyar maraya da israfi wuce gona da iri wa bidaran an yakbaru ko ku gaggauta ci kafin su girma su gane dukiyar su ka san wani maraya bai san gidan babansa ba bai san shagon babansa bai san gonar babansa ba tunda iya karfi bai san ba amma in sun girma sun sani to za su san nasu ne to wa'ansu kafin su girma su fahimta sai su cinye su mallaki an gane ko shi ne wa bidaran an yakbar Allah ya ce wa man kana ganiyan falisafif in kai mawadaci ne aka baka ajiyan kudin maraya ka juya kai kasuwanci duk ribar da aka samu to karka ci komai ka kane Allah shawara yake ba kai mawadaci ne ai kana da yanda zaka yi. in dukiyar maraya kana juya tana zuwa da riba kamar yadda aka ce wancan zai iya ci in an yi ka'idar abin da zai ci to kai in mawadaci ne Allah ce karka ci wannan din ba ka kame wa man kana faqiran amma an kai talaka ne falyakul bil ma'ruf to sai ka ji bisa tsarin da aka mana shari'a fa iza dafa'tum ilaihim amwalahum a lokacin da za ku ba su dukiyoyinsu inji Allah fashidu alaihim to aka fashe da a kirawo limami a kirawo mai unguwa da dagaci da mai sarauta da honorable councilor ko chairman da wani babban dan kasuwa da waye diddai manyan unguwa a taro su a ce to alajiwa ne ya mutu ran kaza da watan kaza ni an ban ajiyar dukiyar wane ko suwa ne adadin kaza da kaza daga wancan shekarun zuwa yau ga abin da ya faru ga abin da ya faru ga abin da ya faru a yau kuma ya kai lokacin da zama ba su dukiyarsu jama'a ga dukiyarsu kamar yadda aka bani ita ku shaida in ta karu ga abin da ya karu in ba ta karuwa ba ce gidaje ne ko filaye ko gonaki to ga sunan yadda aka bani ga kayan su a ɗauko takardu a basu amma a yi shaida ba da kai da su kawai ba a kafa shaida sai Allah ya ce wakafa billahi hasiba Allah ya isa zama mai hisabi in ma ka cuce su Allah ya sani amma ka yi burin burin ka danne wa an su abubuwa to Allah ya sani za a je kiyama Allah ya matsa haka ba su kai ana fahimta shine wala taqrabu malil yatimi illa billati hi ahsanu hatta yabluga ashudda har sai sun kai lokacin da sa kai karfi kuma su kai hankali sai Allah ya ce wa aufu bil ahd wata doka daga Allah ya zamto kuna cika alƙawari ya ku bayin Allah in kun yi alƙawari ku cika kar kai alƙawari na yaudara in ka san ba za ka cika alƙawari ba kar ka yi ana fahimta alƙawari abin tambaya ne a gun Allah kuma alƙawari cika iya daga cikin muru'a da kima ta dan adam watsi da alƙawari iya cikin alamar munafirci wa iza wa'ada akhlaf ko idan akai alƙawari sai ya saba kuma hatta annabin Allah annabi Ismail alaihi salam cikin yabon da Allah yake masa sai dai ce mai cika alƙawari na'am واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا ka karanta wa al'ummarka labarin annabi Ismail alaihi salam wa zukur fil kitabi Ismail ka karanta musu kissar annabi Ismail a cikin alqur'ani mai girma innahu kana sadiq alwa'd Allah ya ce annabi Ismail mai gaskata alƙawari ne duk inda aka yi alƙawari da iya cikawa baya afirkan tayi baya kare alƙawari da gangan sannan wa kana rasulan nabiyya kuma annabi ne manzo ne innahu qa'inal ahda kana mas'ula haqiqa alqawari abin tambaya ne a gun Allah ubangiji na'am aya ta gaba وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ubangiji yace wa auful kaila duk dai dokoki ne daga Allah gashi nan muna tijin su Allah yace ku cika mizani ai atimuhu in abun awu ne na kwano ko na sikeli ko na mita ko na aunawa ko na lita Allah ya ce ku cika dai duk ka'idar da aka yi in nauyi ake gwadawa in yawa ake gwadawa daidai ku cika kar ka yi alhus kamar jiya muna tattaunawa a wata majalisa yadda ake ba da labari yanzu wani alhus ɗin ma an faɗa ma wala sai kai dariya tunda ba layinka bane baka sani yanzu alhus ɗin ya kai da cewa in za a sai da dabba kamar sa ko wani ƙato ta rago haka to sai a samu wata ƙwaya a bashi mai sa maye idan an kai kasuwa ya dinga haka iya ta juya ƙaho iya ta tsalle kaga zai ja hankalin masu siya ke amma gan shi lumu ɗin nan sa da kadam shi ɗan iya mana wahayi ba to shi ma wannan kaga alkus ne a bashi ƙwaya ya dinga timami a kasuwa ya dinga jan hankalin masaya ai wannan mai lafiya ne ai wannan mai lafiya ne kana kawo shi gida kwaya tana lafawa zai ga yi lukos kuma yawa kuma kaji ma an ce ana yi ko kuma ita su kaji da samu labari an ce in an siyo su sai a yayyafa musu ruwa sai a samu wani yashi mai laushi sai a sa su a ciki wannan yashin zai mammakale a jikinsu in an zo za a daga a jikin ƙara nauyi nan da mutum mai siyan ka za a galibiya so yake ji mai nauyi to za a sa yashi ya mammakale a jikinsu haka in an ɗaga a ji da nauyi yawa to shi ke a gwanin duk alfusu ko kaya ya gama ya zama expert yi a cakuɗa mai kyau da mara kyau a nasiyar duk wanda iya cikin alkus ɗin da ubangiji ya ne Allah ya ce wa auful kaila ku cika mizani wajen awu da aunarwa iza kiltum a lokacin da za ku auna ko za ku aunar ko za ku ɗora a skeli Allah ya ce ku yi wannan ku cika shi sannan wazinu ku auna in na awu ne in na mita ne in nauyi ne to Allah ya ce ku gwada shi bil qistasil mustaqim da daidaitaccen suke ba wai wanda yake ba da gibi ba an ce da masu sai da dankali kowa ya suna loma abin wannan garwar an gane ko to da su ga an gane yanzu sai su sa mai kyau a ƙasa ya kawo rubabbu rubabbu sa tsakiya ya sa mai kyau a sama ko diddai wutar da sai an je da karfi da yaji idan an juye in ka zo ka taba daya biyu uku na sama za ga mai kyau ne idan an juye kuma za ka ga na kasan shi ma mai kyau ne marbabbun wanda ya kamata a zubar da su suna tsakiya aka shi ma wani alkus ne akwai wani wanda yake ban labari yi ma tsautsayi yasa zai sai naman miya aka abu masu turawa da tura kuran nan haka ba wai ma wuta ya je ba aka ya ga wani tu- tudun nama ya siya aka yi kuɗi da kuɗi aka siya a yanke ki dama wallahi da aka yi wani juyi juyi aka sa'a takarda aka naɗe da ya zo gida sai ga wallahi kashi takwas cikin goma duk kashi ne sama sama ne aka ɗan sa tsoka bai fita uku hudu ba amma duk ƙasan kashi ne kuma kashi ma wanda ba zai ci ba irin wani idan azubar ɗin nan kaga duk wannan alkus ne kuma ita wannan dukiya da ake ta mata wannan alkus din manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani ya ce in dai abu ne zaka mallaka naka ko ka ci ko ka sha ko ka ajiye ko ka sa in na tifa ne ko ka haifa in na 'ya'ya ne ko ka aura in na mata ne to tun fa kana cikin mahaifiyar ka gama ma abin da zaka yi cikin mahaifiyar kana dan wata hudu haka manzon Allah ya ce kana dan wata hudu aka aka sa mala'ika ya zo rubuta ma komai duk abin da za ka zo duniya ka yi shi to a wannan lokacin an gama mashi kuma wallahi ba za ka wuce ba manzan Allah ya ce za a turo mala'iki bayan ya busa maka rai sai a ba mala'ikan umarni da katibi rizki a ce wannan bawa na wa'in ji Allah ya kai mala'ika wannan rubuta mai arziki adadi kaza na sani malamai suka ce aka fara da rubuta ma arzikin domin an san ɗan adam bayan kuɗi ne Allah ba a je ma maganar ajalinsa ba kuma kuma sa kuɗin aka fara rubuta da ka tabi rizki sannan aka ce wa ajili sannan kwana nawa zai shekara nawa zai a rubuta wa shaqiyin aw sa'id mutumin kirki ne ko mutumin banza ne kai wa amalihi wani aiki zai a duniya da su aikin mutanen kirki ko wani aikin mutanen banza zai mala'ika ya rubuta sannan me makomarsa aljanna ko wuta mala'ika ya rubuta kowanmu haka aka masa tun kana ɗan wata hudu a cikin yatimar ka aka ma wannan ko manzala sai da ya rantsuwa ya ce wannan rubutun shi ne zai tabbata har ƙashin rayuwarka ba abin da za a canja to in ka fahimci wannan me zai tarba da hankali duk abin da za ka samu in ka yi karama ka yi cuta ka yi alkus in dai ka samu to dama can rabanka ne dama ka kasa haƙuri ne zuma ta kyakkyawar hanya akwai ɗaya daga cikin magabata ake ba da labarin cewa ya dawo daga tafiya sai wani ya tare shi haka ya riko masa abin hawan ya girmama shi ya zo kofar gida ya tsirki abin hawan ya sauke sirrin abin hawa to jin daɗi ya taro shi ya mai wannan karamcin ya ce in je gida ya fito zai kama ya dirhami biyu ya bashi kyauta domin ya kyautata masa shi ma kuma zai mai kyautatawa to sai shi ɗan ya raya masa ya ɗauke wannan sirdin abin hawan ya gudu da shi da niyyar ha'inci sai ya ɗau sirdin abin hawan ya gudu he ya fito bai ga sadin abin hawa bai ga mutum ba sai cika wani ya yi gajen haƙuri Allah ya kaddara yau zai samu dirhami biyu a jikina shi kuma abin hawan dama dirhami biyu ake sai da kasuwa sabon ma kaje kasuwa dirhami biyu ake sai da shi ya ce ya kasa haƙuri ya same su ta hanyar halai ya same su ta hanyar haram kaga da ya yi haƙuri dirhami biyun da zai fito amma ta hanya mai kyau amma rashin haƙurinsa ya ta fito kuma ta hanya mara kyau to duk ɗan ciwa-ciwa duk ɓarawo ma ya ya tsara wa kansa wannan ya tuna wa kansa wannan duk abin da zaka je ka yi karma karma ka bige wannan ka take wannan ka samu to wallahi in dai ka kwantar da hankalinka a halin zai zo ma ka ci hali an mariya wannan iya cin abin da al'umma ya kamata su kara tunawa in algus kake a kasuwa in ciwa ciwa kake in mara kyau da mai yau kake haɗawa in algus kake yi duk dai in dai ka mallaka dama can wannan an rubuta mana kai amma da ka haƙura kuma zai zo mata kyakkyawar hanya ne amma rashin haƙurin ya zo mata mummunar hanya an banci wannan wa auful kaila ku cika ku cika abin aunawa iza kiltum lokacin da za ku auna idan na gwadawa ne na nauyi na mita ko lita nan ma ku gwada da daidaitaccen ma'auni bil qistasil mustaqim ai al mizani sawi mizani abin awu daidaitacce ba wanda za a cuci wannan ba in mai siya ya zo a cuce shi in mai siyarwa ya zo shi ba a cuce shi yasa an ce surar da ta fara sauka a garin Madina bayan manzon Allah ya dawo hijira ita ce suratul mutaffifin bismillahir rahmanir rahim wailul lil mutaffifin alladhina idza talu 'alan nasi yastawfun وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ yaushe liyaumin azim Allah ke cewa bone da shiga uku da balbalin bala'i ya tabbata akan almu'affifi masu ha'inci wajen awu da auna su ne almu'affifi amma Allah ya ce ba duba ga irin wanda bala'in zai tabbata a kansu allazina izaktalu alan nasi yasawfun idan za su auna abun mutane za su cika idan ba kawai ya zo da ɗan timbinsa na masara ko wake ko gero zai aunar to akwai kwaro na musamman da su za su auna da kansu babba za su sa kine yasawfun su cika iya cika wasu amma wa iza kaluhum aw wazanuhum idan su za su auna su aunar kenan ko su za su sa a mizani su siyar sai Allah ce ya khusirun sai su yi ha'inci sai su tauye wani abu dama an ce wasu kwano biyu gare su akwai na auna akwai na aunarwa wanda iya cikin bala'i wanda duk mai awon kayan abinci ko wani kayan masarufi in dai irin wannan yake to Allah ya ce ga abin da yake kansa duk sallarsa duk azuminsa in bai tuba idan ya je kiyama sai Allah ya babbaka shi a wuta sai Allah ya ce ala yazunnu ulaika yanzu irin waɗannan suna ji suna zato annahum suna, ko ba sa zaton Allah zai tada su ne a tada kai kiyama ce ga wanda ka cuta suna jiran ka a dauko sallarka da azaminka da zakarka duk a biya wannan cutar da su ka koma zero a jefa ka huta su ba sa zaton akwai wannan ranar liyomin azim Allah ya tashe su domin wani ne mai girma shine yinin alkiyama ba sa tunanin wannan kun ga wannan tsoratarwa ce a cikin wannan annabi guda annabi shaibu alaihi salam Allah ya aiko akan wannan matsalar lokacin duniya ta cika duniyar lokacinsa ta cika da wannan ha'incin na awu da aunarwa da cuta sai aka aiko annabi shi bai dinga musu wazi akan da yi wa'azin sai gama wanda suka bi suka bi wanda ba su bi wa Allah ya halakar da su kuma tun a duniya Allah ya ce zalika kairun ko wa ahsan tawila wannan ku cika mizani idan za ku auna da aunar ku cika da mizani mai kyau to Allah ce zalika zalika qaid wannan shine fa alkhairi wa ahsana tawila tawila shine aqiba tawil ba na fassara ba an fahimta hakan yafi alkhairi kuma yafi kyakkyawar makoma duk dan kasuwar da yi wannan to zai zama alkhairi gare shi wajen ƙara riba ta halal sannan kuma wa ahsana tawila shine wa ahsana wa ahsanu aqiba zai samu makoma mai kyau alaihi kaga wanda baya yi zai samu mummunan makoma kenan Allah ya tsare na'am
ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا to ga wata doka daga Allah wala taqufu ma laysa laka bi ilm kar ka tsaya ka dinga bibiyar abin da baka da sani akan sa ina in social media ko sai a yi kotun na maganar wani malami don haɗa rigima shi iya karatunsa saboda Allah misali ya zo manasuba ta zo iyayi amma sai a kotun ɗin wani gude yi ba a ji bayan ba ba a ji gaban ba sai kuma a ɗauko hoton wani sai a liƙa masa shi kenan gagon haɗa husuma ne haɗa husuma ne da yawa kuma ana yi yanzu ana cikin wannan duniyar a yanzu wallahi ni abu ma hatsoro ke ban wallahi malamai in social media suna neman su gwara kanku daga kaji shi kenan kai ma suka kai ka sa aka fama kyamar feraddi ga bala'i muna cikin su tsadar abu ta mana yana ta wani rudu ai rudu din shine a yaki wannan zalincin kawai malami ka san da awa yake akan suna kai ma da awa yake akake akan suna to me ba za ka masa uzuri ba in wani abu ya faɗa ka zo ka same shi ma ko ka buga masa waya ba akaram kallawa naji abu kaza kaza kaza ko ai da kaza aka yi kuwa sai ku samu fahimtar juna wani ma ba zai ji abin da aka yi ba amma kai yaranka sun yanke sun dora shi ma yaransa sun yanke sun dora kuma amawan mutane suna gani suna ta zagi ai ga malaman nan ma ga sanan kowa harbin kowa yake wanda cin amanar ilimi ce gaskiya ko iyayen al'umma ne yanda jahilai za su yi abu ba haka ba ku ba ku gyara Allah kawo ku yi wa duniya ku gyara ta daga abin da ya baci amma bai kamata a ce wai dandalin social media ya zama dandalin raddi da cin mutuncin malamai ba wannan ba daidai bane ba daidai bane ba ana fahimta duk kuma ai rashin a rashin aiki da wannan ayar wala taqafu ma laysa laka bi ilm duk abin da baka da cikakken sani a kansa to kar ma ka tsaya ko ka faɗa ko ka aikata ka ba ruwanka kawai min husnul islamil mar'i tarku ma la yani duk abin da bai shafe ka ba ba an ba ba kai ba a saka a ciki ba to ka rabu da shi kawai ana fahimta ubangiji yace kar ku tsaya kan abin da ba ku da imamu kata da yake cewa la taqul ra'aita wa lam yara kar ka ce na gani ko ba gani ba wani iya cikin wala taqafu ma laysa laka bi ilm in ji kata da bini da ama asulus ya ga yamma kata da din nan an ce makaho ne da karshe ya dan makance suna cikin manya-manyan ɗaliban sa'id bin musayyib Allah ta'ala ya masa rahama an ce hitin da ya zo daga gida ya zo karatu bai kuma gida tun iya matashi ba iya ta karatu iya ta karatu sai da imam sa'id ya ce kai wani da Allah bai da shi garin su karatun ya yi shi haka domin tsabar gani ya ba yi ko girganin gida ma baya zuwa baya zuwa kawai karatu yake yasa duk inda kake ana magana tafsiri ko magana hadisi zaka ji ana ta yawan ambatansa imamu kata da imamu kata da to baba zaki ambatansa ga irin bautar da yawa karatu ana fahimta to ya ce karkace na gani ko ba gani ba wa sami'ta wa lam tasma karkace naji wallahi naji ko baka ji ba wa alimta wa lam wa alimta walam ta'mal karkace ka sani ko baka sani duk wani iya karkacin wala taqhu ma laysa laka bi'ain imam mujahid kuma yake cewa la tarmi ahadan laysa laka bi'ain karka soki wani ko ka zage shi abin da baka da ilimi a kansa yan ta kai ta kawo wani ba suna fada da wani kai kuma masoyin wani sai ka tare mai fada ba ka san me ya hada su ba da wani dalili suke rigimar kai kawai an taba na haka kai ma za ka bai da martani ka dinga jifan wancan da abin da baka sani iya cikin musifar da al'umma suka fada cikin ta yau kar ka sake ka shiga wannan layi ka kame musamman a wannan zamanin kamewa tana da muhimmanci an ce man sakata naja duk wanda ya shiru ya tsira ai duk bala'i da sai ka fada za ce kace ku to ga shiru ba duk shirin mai shiri kai shiru wallahi ba zai ce kace ba amma kana buɗe baki kana allura sai amma garma don domin duniyar ta zama tuta in shari yanzu sun fi yawa a cikinta iyaye malamai da masu dawa a dinga kame harshe ana lausasa harshe kar ku saki akan soyayyar wa'ansu 'yan siyasa wanda ba ta ku suke ba ku je ku ɓata a bagirawun naku ba daidai ba ne a galibiyarsu in ka ga suna amfani da malami to akwai manufar da suke so cimma a kansa wannan kashi takwas tara ci goma gaske in dai an zo ana lalimar malami ana mai kaza ana mai kaza to akwai wata manufa in wannan manufar ta wuce shi kenan a jiya nake ganin karatun wani malami yake cewa akwai wa'ansu an ce wani babba ya zo daga abuja iya taimakawa addini wallahi yana taimakawa addini a je a gaida shi a masa fatan alkhairi shi malami ce ni ba na son shiga irin wannan kacaniyar wallahi ba na so suka ce malam ai taimakon addini yake ai taimakon addini kaza kaza kaza a to shikenan muje suka matsa dai aka je aka same shi aka sanar da shi ai wani da wani masu zo ga su wani sun zo duk ana jira ya fito iya fito ya ce kai ni ba bayan da lokacin sauraron mutane ba kuma har malamin shugaban majalisar malamai ne ta wata jiha ba da sauraron wani mutum yanzu sai can ya gama da ja sai dai kawai wani sai bude sunan malamin to wallahi ni ma ban da lokacin ka ai ba ni kare bane dan adam na ai ya za a yi dan wulakanci ka fito duk mutanen nan na gun nan ka ce kai ba ka da lokacin sauraron mutane wallahi ni ma ba da lokacin ganin ka a ai mal ai ai ban san kana gumi ce a ni kai ne a ciki a takaice dai wallahi haka malamin ya koma ya hawo mota sai tafi wallahi ni ba sauraron ka amma ka tuna a lokacin kamfen ne ba yayi sai faɗi wannan ko karfe ukun dare zai kai iya ganin mutane wallahi ba zai shiga gaji to a galibiya suna da wannan ra'ayi in kaga suna neman mutane musamman malamai bukata ce in bukata ta wuce kuma shikenan illa man rahimallah ana fahimtar wannan to iyaye malamai kusan da wannan da ƴan uwa masu da'awa kar ka dinga baki da kumfa akan mutumin da zai iya baka kunya ku mutumin da addinin kawai ya raku da shi ne don wata manufarsa kawai idan wannan manufar ta wuce shikenan a galabiya ku je cikin da suke mana ku gani za ku ga a galabiya sakatarorinsu ma wallahi mata ne ga wanda suka yi kamfin aka tsara su suka faɗi a mota amma ba zai taɓa zuwa ya gunsu abuja ba sakataransu wani va wani wane ne sai ga a galabiya ba ma kuɗin ba ne ba ko an bar ku kawai sai dai a zo a ba ku naira ɗari biyar biyar ana jifan ku da kaza shi kenan wannan duk abin da suke mana kenan su kuma wancan na kudin ba za su auna musu ba shi wani abu ba su ba wa nasu mu kuma namu su ba wa nasu da rashin basira Allah ya sauka Allah ta'ala yake cewa wala taqfu ma laysa laka bi ilm karka sake ka tsaya kan abin da baka da sani a kansa karka ce ka gani ba ka gani ba karka ce ka ji ko baka ji ba ana ganewa karka ce da ni aka yi kuma ba da kai aka yi ba yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir kuna so na faɗa muku zunubai mafiya girma sai ka ce bala ya rasulullah manzon Allah faɗa mana sai ce al-ishraku billah shirka wa uqul walidain da cutar da mahaifa manzo Allah iya ke shingide in jirawayin hadisin ya faɗi wannan guda biyu wa kana muttaki'an fajalasa sai tashi ya zauna yace ala wa shahadatu zur ala wa qawlu zur akwai shahadatu zur da qawlu zur ka ba gani baka ce ka gani ba a yi da kai baka ce da kai akai to wannan iya cikin akbarul kaba'ir inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala yake cewa inna sam'a kaga ji wal basara da gani wal fu'ada da zuciya kana anhu ulaika ka ula kullu ulaika dukkanin waɗannan kana anhu mas'ula Allah ta'ala zai tambaye mu abuci su ai sahibahu ma za fa'ala bihi za a tambaye me su me aikata da su kaga ba a ce uzun ba ba a ce aini ba sai aka ce as-sam'a jin ba wai wannan fatar kunnan ba aka ce albasara ganin ba wannan gululin idan ba shi ba ganin da kai da shi shine albasar ba a ce kalbu ba aka ce fu'ad kalbu ita ce kwallon zuciyar a ɗauko ta a farka ita ce zuciya wannan amma fu'adu abin da ta kulle me ka kullata me ka me ka kudire cikin ta yine fu'ad to duka wannan inji Allah ya ce zai ma tambaya a kansu a gobe alkiyama me jinka ya jiye ma sannan ko me ganin ka ya gane ma sannan me zuciyarka ta kulla na'am
ولا تمش في الأرض مرحا نعم إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا wata doka daga Allah ya ce wala tamshi fil ardi marha kai musulmi wanda kake so ka gama da duniya lafiya kar ka yi tafiya a ban kasa kana mai girman kai ba kai ba girman kai ba kai ba ganin mutane a rene ka tafi kana doro kana takama dan Allah ya baka wata ni'ima ta duniya ai za marhin bil kibri wal khuyala kar ka zama to ma'abocin girman kai da jan tufafi ƙasa domin alfahari kar kai wannan ita wannan duniya ba wanda ta taba gamawa 100 bisa 100 a cikin ta babu shi duk wanda ya gani duk girman kansa duk kaza ɗinsa to da bakin duniya da bakin cikin duniya ya mutu karka ba ta amana ba gidan ba da amana ba ne kuma kana cikin ta ɗin duk abin da ya saka takamar Allah zai iya kwace shi Allah zai iya raba ka da shi ya ga ya za ka yi sai dai gaishe a hannun wani ko a gun wani sai Allah ce innaka lan takhriqa al-arda duk girman kanka baka yi saka taka ƙasa ta huji ba ko ka yi saka wannan takamar ka da girman kanka ya isa ya saka taka ƙasa ta huje dan kai ne kosau Allah ce baka yi saka wannan ba baka isa ka huda ƙasa ba da takunka an gane ko sannan walan tabulgal jibala tula sannan duk girman kanka baka isa kai dutsi ba ko kai za kai dutsi baka isa ba ina mai masu girman kai ana doro ana wani haka ana wani haka yanda ka san dan kurciya wace kawai wai wani abu ko iri wani ya takarda ya samu wani digiran sa ko bi ko waye haka kawai ko dan wani jarin sa gare shi bai ci cokali ba ko wani mai aka bashi eh dinga tafiya ma ya canja kawai sallama ma sai dai ya yi mota ne haka ya ma ya kula su iya tintis gila ba zai dage ba kawai sai dai daga mu in masa pam pam pam ya wuce su ne za su binne kan ga mutu ko ba su bane su za a nemi wallahi waɗancan ɗin da kake nema ka haɗa ka faɗa da su kana mutuwa ka zama abin tsoro a gusu wallahi ba mai izo gonka irin su ne ba mutum ya je makabata wai gani a kabari a gani wai ya ya ya ya raka gawa ne za a binne gawa wai gani ina kabari Allah ya sauka Allah ce innaka lan takrikal arda wa lan tablugal jibala tula daga nan fa كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها Allah ce kullu zalika dukkan wannan kana sayyi'atan a wata ruwaya a wannan kuma kana sayyi'uhu in aka ce sayyi'a shi kansa daga can la taj'al ma Allah ilahan akhar zuwa nan da Allah ya ce walan tablugal jibala tula duk abin da ke tsakanin wannan daga can zuwa nan sai Allah ya ce sayyi'a duka mummuna aiki ne an fahimta ko kuma ka ce sayyi'uhu munin aikin muninsa ya kai ubangiji ma kyamace shi ba zinar saba alkawarin tauye mizanin tsayawa kan abin da baka sani ba girman kan waye to munin zunubin Allah maƙya masa yake shine sayyi'uhu kana inda rabbika maqawa ko kuma sayyi'atan shi abin kansa mai muni ne wanda har ya kai ga ubangiji iya ya bar masu aikata shi Allah ya tsare mu ina ji za mu samu matsaya ne insha Allah sai mun taso hewa Allah ya kai mu mako mai zuwa zamu dora kan abin da aka yi ta aqibat da waɗannan ayoyi abin da muka faɗa daidai Allah ba mu ladansa abin da ne kuskure kuma Allah ta'ala ya yafe mana Allah